رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a takwas ga watan zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya dace ma 18 ga watan 6 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am na'am yawwa wai sababin kinaya da ake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa abul qasim ya danganta ne kamar yadda ya gabata a wannan hadisi lokacin da wani daga cikin mutanen madina aka haifa masa ɗa sai yake nihin ya sanya ma ɗan sunan alƙasim domin a ringa masa kinaya abul qasim mutanen madina suka ce da shi ba yadda za a yi mai maka kinaya da abul qasim ba yadda za a yi kuma mu faranta maka idanu ma'ana har ka ringa jin daɗi mu ringa ce maka abul qasim mu ringa girmama ka muna darjanta ka sama da yadda ya dace a yi maka sai je ya faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi a ganin sa an yi masa laifi ya ce ya rasulallahi an haifa mun ɗa kuma na sanya masa suna alƙasi mutanen madina sun ce wai ba za su min kinaya ba abulƙasim kuma sun ce ba za su faranta idanuna game da wannan al'amari ma'ana su ringa darjanta ne maza Allah sai yake faɗa masa ya ce ahsanatul ansar ya ce tabbas mutanen madina sun kyautata sun yi daidai maza Allah sai ya ce fa sun mu bismi ku sanya ma ‘ya'yanku sunana ba laifi ba ne ya ce amma wala ta kan nau bi kunyaci maza Allah ya ce kar kuma kanku kinaya da alkunyata sai ce fa inna ma ana ƙasim ya ce kusan da cewa kadai ni dai mai rabo ne bai isa ba in bada bai isa ba in hana duk wanda ya ga na bashi to ba ni bane ba a karan kaina na bashi Allah ne ya bashi wanda kuma na hana ba ni ba na hana shi ubangiji subhanahu wata'ala ne bai kasa da rabon shi ba an gane ko dan haka dai anan ƙara tabbatarwa ne dan haka amma sababin domin ita kinaya asali ana ma mutum kinaya ne da sunan ɗa daga cikin 'ya'yansa namiji ko mace yana da ɗa kuma alƙasi shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam don haka da wannan ɗani ake masa kinaya nan kenan ƙara tabbatarwa ne cewa banda yana da ɗa alƙasim sannan kuma gaya kasancewar matsayin shi sifa daga cikin sifofinsa shi mai rabo ne rai tunda shi ai alkasim ya so ya sa ma dan nashi suna kenan ya sa ma dan shi alkasim sai a dinga ce masa abul qasim to anan manzo Allah ya ce a yace kar ku ma kanku kinaya da kinaya ta amma sunana manzo Allah ya ce ku sanya ma yayanku kuma sai ya ƙara bayyana mana matsayin shi ya ce fa inna ma ana qasi san da cewa iya matsayina ni ne mai rabo ne wallahu mu'ti ubangiji ta'ala shi ne mai bayarwa kamar yadda yake cikin wata riwaya na'am a kamar kaka kunce hukuncin rinka to ita rantsuwa kala uku ce akwai alyaminul munaqid rantsuwa wadda take mai kulluwa wadda ake yi mata kafara shine mutum ya yi rantsuwa da Allah cewa zan yi kaza ko kuma ba zan yi kaza ba duk abin da ka yi rantsuwa a kan shi kace sai ka yi to idan baka aikata ba to ka tabbata akwai kafara a kanka matukar shi wannan abu babu saba ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar misali kace wallahi yau sai na tafi gona rana ta fito ta fada baka je ba to dole sai ka yi kafara ko ka ce wallahi yau ba zan tafi kasuwa ba kuma sai ka tafi ta wannan sai ka yi kafara kana bin mutum kudi ka rike shi ka ce wallahi ba za ka gusa ba a nan sai ka biya ni kuma baka ce bai insha Allah aka lallabe ka aka baka hakuri ka sake shi ko kuma ya ce a to bari mu je gida kai kuma ka ce ana to wannan sai kayi kafara wannan ita ce ake kiranta al-yaminul munaqid kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa la yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum a can cikin suratul ma'ida walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman to ta biyu shine wato al-yaminul lagiya rantsuwa wadda take yasassa kamar yadda yake gudana a kan harshe ba tare da kudurin zuci kamar yadda larabawa sun saba a cikin maganganunsu sai ka ji mutum yana la wallahi bala wallahi shi kuma harshen ne ya saba amma ba yana nihin wato rantsuwa ba ne ba an gane ko wannan duka ana samun shi a cikin yare da dama la wallahi bala wallahi kamar yadda misali yan uwa zabarmawa za ka ji kalima ɗaya biyu sai ka ji ana walla walla harshen ne ya saba amma inda za ka tambayi mutum a shi ba rantsuwa ba ce bai ke ne wannan ita ce ake kira yashashiyar rantsuwa yana daga cikin yashashiyar rantsuwa kamar yadda malamai suka yi bayani shine kai rantsuwa akan rinjayen zatonka sai sabanin haka ya bayyana kamar misali akwai wani tsuntsu da ake kiran shi shamuwa mai baki da fari wanda in ka ga wannan tsuntsu to ka tabbata damuna ta kusa galibi yakan zo a lokacin bazara an gane ku to sai ka ga wani tsuntsu mai baki da fari yana zauwa daga nesa sai ka ce wallahi na ga shamuwa ga shamuwa nan tana zauwa kai rantsuwa da Allah lokacin da ya zo kusa tsuntsun sai kaga ashe ba shamuwa ba ce hankaka ne to wannan kayi rantsuwa ne akan rinjayen zatanka sai sabanin haka ya bayyana to wannan ita ma yashashiyar rantsuwa ce ko kuma misali kana da wani aboki yakan ci kasuwar kauye ko kuma ya gaya maka kawai yau zai zo kuma ka tabbata zawar shi yakan zo kafin rana ta fada wani ya haɗu da kai wane ya zo sai kai rantsuwa da Allah kace wallahi ya zo da aka je aka diba sai gashi bai zo ba to wannan yashashiyar rantsuwa ce wadda wato babu kafara akan ta kuma babu wani laifi na uku shine al-yaminu al-ghamus rantsuwa ta ƙarya an ambace ta da al-ghamus min al-ghams ne malamai suka ce domin takan dirmiyar da ma'abucinta cikin zunubi a ƙarshe kuma ta dirmiyar da shi cikin wuta to ita wannan ba maganar kafara sai tuba ga Allah domin duk abin da ka ji laifin da aka shar'anta cewa a yi kafara ka zato da dama-dama to ita laifinta ya wuce a yi mata kafara sai tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne dai a dunkule ubangiji ta'ala yake faɗa la yi wa aki zukumullahu billagwi fi aimanikum walakin yi wa aki zukum bi ma aqattumul aiman fa kaffaratuhu iqamu asharati masakin min awsati ma tudimuna ahlikum أو كسوتهم أو تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون dan haka matukar mutum bai yi tubo ba ya ce insha Allahu to mutum ya tabbata in dai al-yaminul munaqid ne dole sai yayi kafara kace wallahi yau sai na tafi kasuwa insha Allahu rana ta hoto ta fada baka je ba to ba maganar kafara domin kayi istisna amma bayan ka ce wallahi yau sai na tafi kasuwa zuwa jimawa can sai ka ce insha Allah wannan insha Allah ba za ta amfane ka ba in baka tafi ba sai kayi kafara saboda ka rabe rantsuwar da kai da istisna ke shi kuma sharadi dole sai ka sadar da shi sai dai Allahumma da ka ce wallahi yau sai na tafi kasuwa sai tari ya zo maka ko hamma shine ya rabe tsakaninka da insha Allah to wannan dama abu ne wanda yake arid wanda ba ban makawa a kan shi to shi ta kuma kafarar ubangiji ta'ala ya ba mu zaɓi ɗaya daga cikin uku ‘yan tabawa mumini ko ciyar da miskini goma ko tufatar da su an gane ko wannan zaɓi ne ka tsaya ka yi nazari ka ga wanne ne ya fiye maka sauki in kai mawadaci ne ba talaka ba abin da ya fi sauki ciyar da miskini goma idan ka samu almajiri goma ka tsaye da su a wurin mai tuwo kowane aka zuba masa na dala sattin sattin kaga sattin sattin so goma jika uku an gane ko in na dala sattin kin zai kosar da su in ma a dala ɗari ɗari ne dai duka jika biyar ne miskini goma to amma a yi biyar abun talaka wanda sai a yi sati ko sati biyu bai hada ta ba kaga shi kuma a nan wanne daman maganar tufatar da su ma bai mata so ba domin in kace tufafi za ka ma miskini goma to ka ɗauka a talauce ma kowanne da yadin da za a saya masa da ɗinkawar da da kuɗin ɗinki ya kai nawa aƙalla a kai jika biyar kama ɗauka ka bar shi ma a sai yadi mai arhadala ɗari ɗari a yi masa jika uku kaga jika uku uku so goma jika talatin to in ɗaya daga cikin ukun bai samu ba shine mutum sai ya sauko mataki na biyu shine yin azumi uku to amma sau da yawa sai kaga kawai a farko wai mutum ya wawuri azumi to in dai shi azumin sai in baka samu ba ɗaya daga cikin ukun za ka yi azumin amma matukar za ka iya ciyar da miskini goma ko ka tufatar da su ko ka yanta ba wato ba maganar ka yi azumi ko ka yi azumi bai yi ba saboda sharaɗi Allah ya famar lam yajidi fa siyamu salasati ayya wanda bai samu ba ɗaya daga cikin ukun ubangiji ta'ala ya ce na kan shi azum azumi uku shi wannan azumi uku lalle jera shi ba wajibi ba ne kamar yadda malamai suka yi bayani tare da cewa akwai kira'a shabba daga abdullahi dan mas'ud wadda ta zo akan cewa azumi ukun za a yi su a jere don haka wasu malamai suka tafi akan cewa su ma dole a jeranta su kamar yadda ake jera azumi na kafara ta zihari da sauransu to amma inda za ka yi su daban-daban yayi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu fardil kumus mun gama babi na bakwai baban da ke bayani game da fadar ubangiji mai girma da ɗaukaka fa anna lillahi kumusahu wa lirrasuli wanda bayani ya gabata kamar yadda shi al-Imam al-Bukhari ya tafi akan wato abinda wasu daga cikin malamai suka tafi shine yace ya anilin rasuli kasma zalim da Allah yace fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli lalle na ga Allah kashi ɗaya daga cikin biyar ƙin abin da aka samu na ganima haka da manzansa shine ya ce ya anilin rasuli kasuma zalik na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama karkasa wannan kumsi ga inda ya ga ya dace a saka wanda su wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa shi wannan kumsin ganima mallaka ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama nashi ne iyakan shi suka ce allamu anan lil mulk to amma da yawa daga cikin magabata suka ce a da ya ce fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli lamun anan ba ta nuna cewa mallakar shi ne nashi ne a a Allah ya jibinta masa wato kasa shi wannan khumsin ya ga ina ya dace a sa in ya ga cewa ya sarrafa shi ga kanshi wannan khumsin shi ne ya fi dacewa to ya yi daidai in ma wasu ya karkasa ya ba ya ga cewa ya fi maslaha anan ya yi daidai don haka kenan shugabanni na musulmi har zuwa kiyama in an yaƙi an gama an tattara ganima an kasa kashi biyar an fitar da wannan kumusi to kar shugaba ya hau kai ya yi zaune ya ce na shi ne a'a an baka wuka an baka nama ne ka tsaya kai nazari kaga ina ne ya dace ka sarrafa shi wannan kumusin na ganima kamar yadda bayani ya gabata a hadisan da malam ya zo da su a ƙarƙashin baba kuma malam sai ya zo da hadisin khawla al-ansariya Allah ya kara mata yadda a ƙarƙashin baban take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa inna rijalan ya takawwaruna fi malillahi bi ghairi haqqin lalle wasu mazaje za su ringa kutsawa a cikin dukiyar Allah ba tare da wani haƙƙi ba falahumun naru yawmal qiyama na gare su wuta a ranar kiyama ita suka cancanta wutar jahannama akan wannan laifi dukiyar Allah dukiyar jama'a dukiyar jama'a in aka damƙa maka to wannan nauyi ne aka dora ma dole ka yi adalci inda ya dace a saka ka saka inda bai dace a saka dukiya kar ka saka daidai da dala waɗanda suke da haƙƙi ka ba su haƙƙinsu cikakke kar ka tauye musu komai a gane ko wannan kenan ya shafi dukkan wanda aka shugabantar da shi akan wata dukiya ta jama'a tun daga shugaban ƙasa har izuwa wanda yake ƙasa da shi kenan in dai aka wakilta ka akan dukiyar jama'a duk wani mai haƙƙi dole ka ba shi haƙƙi shi shine yace inna rijalan yatakawwaruna fi malillahi bighairi haqqin lalle wasu mazaje za su ringa kutsawa a cikin dukiyar Allah ba tare da wani haƙƙi ba ma'ana su ringa sarrafa ta ba inda ya dace a sarrafa ba ya ce falahumun naru yau mal kiyama na gare su wuta a ranar kiyama ita ce makomarsu Allah ya kare mu yanan dan haka shine malam ya zo da wannan wannan hadisi a ƙarshen wato baban domin tsawatarwa game da kenan waɗanda dukiyar jama'a take biyowa ta hannunsu kamar yadda dai a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa shi fa iya mai rabu ne ya ce ma'u'ikun wala amnaku ba na ba ku ba na hana ku inna ma ana kasi iya matsayina ya ce ni mai rabo ne a ba'u haisu umirtu ina aza dukiya inda aka umarce inda aka umarce ni maza Allah ya ce nan nake azata kenan in na hana ka in baka samu ba karka ga cewa ni na hana ka kuma in na baka karka fahimci cewa a kawai dan ina son ka ne don wani matsayinka a guna na ɗauka na baka Allah ne ya baka don haka kenan dole shugaba ya tsaya yi nazari inda ya dace a sa dukiyar jama'a a sa inda suke da amfani na addini ko amfani na rayuwa duk inda an tabbata babu wani amfani kawai tozartar da dukiya ce ta jama'a don dai a azurta wani a yi bashi kwangila a yi wasu abubuwa a fitar da kudin ƙasa to wannan shugaban da ya ba da wannan sai ya amayu dukiya a ranar kiyama sai ya amayu a ranar kiyama duk inda za ka ɗauki dukiyar jama'a ka bada ta ka tabbata ba ta bai dace babu wani amfani nasu a ƙarƙashin wannan kawai don dai a fitar da kuɗaɗe da wannan cin amana ne za mu tashi babi na gaba alal musannifu rahimahullahu ta'ala babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama uhillat lakumul ghanaim wa qala Allahu azza wa jalla وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها الآية وهي للعامة حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد وابن مسرحد ابن مسربل قال حدثنا خالد هو الهذاء قال حدثنا حسين عن عامر عن أروة الباركي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخيل معقود في نواسيها الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله قال حدثنا إسحاق وابن إبراهيم ابن راهويا الحنظلي أنه سمع جريرا وابن عبد الحميد الضبي أنا عبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم هو ابن بشير الواسدي قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلت لي الغنائم قال حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس قال حدثني مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك هو عبد الله المروزي عن معمر هو ابن راشد الأزدي عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا آخر ولا آخر اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم هبسها علينا فهبست حتى فتح الله عليهم فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايع فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس برأس برأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها ثم أهل الله لنا الغنائم رأى ضعفنا وأجزنا وأجزنا فأهلها لنا malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uhillat lakumul ghanaim wato ku wannan al'umma fiyayyar al'umma an halatta muku wato cin ganima ta yaki lafazin al-ghanaim jam'i ne na ganima tare da cewa yadda lafazin hadisin kamar yadda ya zo hadisin jabir shine manzon Allah yake cewa an bani abubuwa biyar ko kuma mu ce an yi mun kyautar abubuwa biyar manzon Allah ya ce babu wani annabi daga cikin annaba wanda suka gabace ni wanda aka masa kyautar ɗaya daga cikin abubuwan biyar daga cikinsu manzon Allah ya ce wa uhillat liyal ghana'im an hadatta mun ganima ta yaki to shi ne a nan ya ce uhillat lakumul ghana'im an halatta muku ganima shi ne sai ya zo da fadar ubangiji mai girma da ɗaukaka da ke cikin suratul fathi wa'adakumullahu maganima kasiratan ta'khuzunaha wato ubangijinku ya muku alkawalin ganimomi waɗanda suke masu yawa ta'khuzunaha wato wadda za ku karba sai ya ce fa'ajjala lakum hazihi ubangijinku sai ya gaggauta muku wannan ita ce ganima ta khaibar wanda ita wannan aya ta sauka ne a shekara ta shida a sulhul hudaybiya an gane ko a sulhul hudaybiya shi kuma yakin khaibar an yi shi ne a cikin shekara ta bakwai domin bayan sulhul hudaybiya ba tare da jimawa ba maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai samami birnin khaibar aka samu ganima mai yawa to shine anan ubangiji ta'ala yace fa ajjala an gane ko fa ajjala lakum hadhihi ubangijin ku ya gaggauta muku wannan ita ce ganima kenan fatu khaybar sai yace wa kaffa aidiyan nasi anku ubangijin ku shine ya kame hannuwan mutane gabarin taba ku wali takuna ayatan lil mu'minina dan hakan ya zamanto wata alama ce wadda take nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala da kudurar shi akan kowa da komai an gane kuwa ta kuna ayatan lil mu'minin dan ya zamanto aya ce ga mu'minai kenan akan imanin da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su dada wani imani su ƙara gaskata shi sai ce wa yahdiyakum siratan mustaqima kuma dan Allah ya shiryar da ku zuwa tafarkin sa wanda yake miƙeƙe ku ƙara samun tabbata a kan shi wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke tabbatar da halaccin ganima ta yaƙi ga wannan al'umma domin cayi wa'ada kumullahu maganima kasiratan ubangijinku ya muku wato alƙawarin ganimomi waɗanda suke masu yawa wanda kar mu manta aya ta gabata wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasul har zuwa aya wannan tana tabbatar da halaccin ganima haka kuma ubangiji ta'ala yace fa kulu mimma ganimtum halalan tayyiba a can cikin suratul anfal to shine anan malam yazo da wannan aya sai yace wahiya lil amma ita ganimar yaki ta dukkan jama'a ta musulmi ne hatta yi bayyana rasulu sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana suwa suka cancanta a ba suwa ne ne ba su cancanta ba amma ita wannan aya tana tabbatar da dukkan jama'a ta musulmi inda aka samu ganima ta yaƙi to ta su ci to amma wane ne zai yi bayani suwa suka cancanta a ba suwa ne ne ba su cancanta ba wannan kuma na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai yi bayani kuma ya yi bayani a sababin sakon da Allah ya turo masa wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lizil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir shi ne malam sai ya zo da hadisin urwa albariki Allah ya kara masa yadda daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yake cewa alkhailu wato shi doki ko kuma su dawakai manzan Allah ya ce ma'aqudun fi nawasi alkhairu wato an kulle alkhairi a makwalkwatar kansu ma'ana an kunshe alkhairi a makwalkwatan kan doki lafazin nawasi jami'i ne na nasiya in aka ce nasiya wato ga dan adam shine ake cewa madiga kenan inda in an aske kan yaro karami ai akwai inda zaka ga kamar yana lumfashi nan gaban nan to shine ake kiran shi nasiya madiga to abinda ake nihi wannan goshi na doki maza Allah ya ce ma'aqudun fi nawasi alkhairi wato an kulle alkhairi an kunshe shi a cikin makwalkwatar kan dawakai maza Allah sai ya ce al'ajru wal magnam ila yawmil qiyama alkhairin wato shine lada da ake samu da ganima har zuwa kiyama alkhairin da aka kunshe shi a makwalkwatar kan doki kenan shine lada da ganimar yaki kuma wannan har zuwa kiyama wanda kar mu manta wannan ya gabata yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da jihadi ibada ce wadda Allah ya shar'anta ma muminai wadda kuma sai ta dangana da alkiyama har sai an kai lokacin da annabi isa alaihi salam wato zai yi jihadi lokacin da zai kashe dajjal to wannan shi maganar cewa jihadi yanzu an wuce sai dai a yi kokarin karantar da mutane a jihadi yana nan mominai ne suka yi rauni sai dai kuma jihadi abu ne wanda yake da tsari a musulunci ba abu bane ba kara zube wani ya ja gaba ya kwashi jama'a su shiga daji su yi ta shan kwaya su zo su yi ta kashe mutane da sunan jihadi an gane ko yana da tsari jihadi ana yin shi karkashin shugaba wanda jama'a suka yi mubayi'a suka yarda da shugabancin shi wannan kuma da sharɗa da ƙa'idodi kamar yadda littattafai na musamman malamai suka wallafa akan adabul jihad to wannan hadisi yana ɗaya daga cikin wanda yake tabbatar da cewa jihadi yana nan har zuwa kiyama shine yace alkhairu ma'qudun fi nawasi alkhair sai yace al-ajru wal magnam ila yawmil qiyamah dawakai manzan Allah ya ce an kunshe alkhairi a makwalkwatar kansu domin dawakai su ne matsayin motocin yaƙi a kamar yadda ke akwai motocin yaƙi a yau to a wancan lokaci dawakai doki matsayin shar da kwamba yake a yau saboda shi kan shi doki kar mu manta bayani ya gabata ko kuma za mu iske in an raba ganima duk wanda yake da doki kaso uku ake bashi kaso biyu na dokin shi ɗaya kuma nashi dan kafa shi kuma a bashi kaso ɗaya saboda ƙoƙarin da mai doki zai kawo ba ɗaya ba ne ba da wanda yake dan kafa shi ne ya ce al'ajiru wato lada wal magnam da ganima ila yomin kiyama har zuwa kiyama wannan hadisi malam ya zo da shi domin tabbatar mana cewa ita ganima abu ce wadda Allah ya halitta mana mu wannan al'umma sannan hadisi na biyu a baban hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iza halaka kisra manzan Allah ya ce idan kisra ya halaka fala kisra ba a babu wani kisra bayan shi daga shi an ƙare wa iza halaka kaisar in kaisar ya halaka manzon Allah ya ce fala kaisar ba da babu wani kaisar bayan shi shi ma daga shi an kare wanda lafazin kisra lakabi ne na duk wanda ya mallaki wato daula ta farisa duk wanda ya zama sarki to lakabin shi kisra kamar yadda kaisar lakabi ne na duk wanda ya mallaki kasa daula ta romawa duk wani sarki wanda yake na rum to lakabinsa shine wato kaisar shi kuma kisra sarkin farisa kamar yadda in aka ce fir'aun lakabi ne na masarauta ta masar a wancan lokaci duk wanda ya zamanto sarki to sunan shi fir'aun an gane ba shi yasa ake cewa fir'auna na musa saboda fara'ina kin yawa gare su to haka su ma daula ta farisawa duk wanda ya hau wannan kujera to sunan shi kisra daula ta rumawa duk wanda ya hau wannan kujera sunan shi kaisar kamar yadda a cikin wannan kasashen mu ma nan akwai kamar yanzu misali in ka dauki kauyen dirim nan duk wanda ya zama sarki me ake ce masa kaura ake ce masa an gane ko kamar yanzu in ka dauka nan take ta duk wanda ya hau wannan me ake ce masa mayana ake ce masa duk wanda ya hau sarkin lakabin sarauta ne to shine shi wannan kisra na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka tara zamani shine manzon Allah yake faɗa yace idza halaka kisra in wannan kisra ya hallaka manzon Allah yace fala kisra ba da ku tabbata babu wani kisra bayan shi wa idza halaka qaisaru yace in qaisar ya hallaka manzon Allah yace fala qaisar ba da ku babu wani qaisar bayan shi daga shi an kare gaba ɗayan waɗannan dauloli za su dawo ƙarƙashin daula ta musulunci wannan masarauta ta bar mata an naɗe ta sai ce wallazi nafsi biyadihi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa halaccin ka yi rantsuwa ba tare da an rantsar da kai domin ƙarfafa labarin da za ka bada mazan Allah ya ce rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa la tunfi kunna kunuza kuma fi sabilillah maza Allah ya ce ku sahabbai na taskokinsu da suka tara na dukiya za ku ciyar da su a hanya ta ɗaukaka addinin Allah wani sahabi har ya kusa ya kokonto ya ce yanzu kisra da kanshi ya ce ya rasulallah maza Allah ya ce shi kwa shi yana ganin kamar abun a nesa ne kamar yanzu misali mu yi misali kamar yanzu misali a ce rasha da amerika a ce niger za ta ci su da yaki gaba daya abinda suka tara za mu zo wani ai sai ya fi sai kokonto akan haka a yadda suke da karfin makamman yaki a wancan lokaci babu wata daula masu karfi sama da daula ta farisa da daula ta rome su kuma mominai a lokacin nan yan kaɗan to amma da yake al'amari ne na allah kuma duk abin da annabawan Allah za su faɗa gaskiya ce kasantacciya daga gun Ubangijinsu in ka sa ido ka tsare to abin sai ya tabbata kamar yadda suka ba da labari haka a zamanin Umar Allah ikara masa yadda wato aka karya waɗannan wannan daula ta wato rumawa wanda aka zo da hular wannan kamban da yake sawa wanda yake dorawa a kan shi in aka shi ne ake kira taji ma'ana ɗan kan wani hularsu wadda take ta sarauta wadda ta zinare ce da wani aka kawo aka ajiye ma umar allah ya kara masa yadda a gaban shi umar ya sa wani icce yana ɗauka yana juyawa yana juyawa umar sai yake cewa wallahi wanda ya kawo wannan abin ya damƙa mana amintacce ne sai shi sahabin wannan kin yake ce masa kasancewar ka adali shine yasa haka yace inda a ce kai ba adali bane to ba yadda za a yi jama'a su yi adalci don haka in sama ta gyaru kasa gyaruwa take amma in sama ta ɓaci ba yadda za a yi kasa ta gyaru in shugabanni sun tsaya sun yi adalci talakawa sai su zamanto na kwarai to haka su ma talakawa in sun zama na kwarai to ubangiji ta'ala ba zai kawo wani azzalimi wanda zai ringa gallaza musu kenan su kansu shugabanni daman suna bayyana ne a cikin rigar talakawa in talakawa sun zama na kwarai sai Allah ya kawo shugabanni na kwarai in sun lalace sai cin amana sai almudahana da abin da ya kama da haka sai Allah ya kawo wasu shugabanni waɗanda za su dandana musu wato hukuba kamar yadda ibn al-qayyim Allah ya ji kansa ya yi bayani mai tsawo akan wannan matsala a cikin littafinsa wannan wake da suna sabilu sa'ada to shine anan yace wallazi nafsi biyadihi yace rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa la tunfiqunna kunuzahuma fi sabilillahi manzo Allah yace wallahi za ku ciyar da taskokinsu wato a hanya ta ɗaukaka addinin Allah duk abin da suka tara na dukiya ku jama'a ta muminai zai dawo hannu a takaice dai a shahidu wallahi wallazi nafsi biyadihi la tunfiqunna kunuzahuma za ku ciyar da taskokin su kenan taskokin sun zama ganima wanda wannan yana tabbatar mana kenan halaccin ganima ga wannan al'umma sannan hadisi na gaba hadisin Jabir ibn Samura Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza halaka kisra fala kisra ba'da wa idza halaka qaisaru fala qaisara ba'da wallazi nafsi bi yadihi la tunfiqunna kunuzahuma fi sabilillah shi ma dai kamar yadda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wato ya rawaito hadisi sannan hadisi na gaba hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uhillat liyal ghana'im manzon Allah ya ce an halatta mun ganimomi waɗanda suke na yaƙi ma'ana daga cikin abubuwa biyar da Allah yake bance shi da kyautar su wanda babu wani annabi da Allah ya masa manzon Allah ya ce lam yuqahunna nabiyyun qabli wani annabi da ke gabani na ba a bashi ba daidai da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa biyar shine maza Allah sai ya zano su sai ya ce wa uhillat liyal ganaim yace an halitta mun ganima ta yaki yana wannan munasabar shi da baban a bayyane yake sannan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace takaffala Allahu liman jahada fi sabilihi ubangiji ta'ala ya lamunce wa duk mutumin da wato ya fita fagen daga domin ɗaukaka addininsa ka fita yaƙi takanas domin ɗaukaka kalimar Allah la yukhrijuhu illa al-jihadu fi sabilihi ba abin da ya fitar da shi daga gida zuwa fagen daga kawai illa jihadi domin ɗaukaka addinin Allah ba don nuna wata sadaukanta da jarumta ko kuma hamiya ma'ana cewa mu za a ma takakka ko kuma nuna sadaukanta da jarumta babu wata manufa kawai illa manufa ɗaya-ɗaya ɗaukaka kalimar Allah shine abin da ya fitar da shi daga gida maza Allah ya ce wata sudiku kalimatihi kuma don gasgata kalimomin Allah subhanahu wa ta'ala cewa shine ya shar'anta wannan jihadi to Allah ya lamunce masa bi an yudkhilahu aljanna shine shigar da shi aljanna Allah ya lamunce masa makomar shi ita ce aljanna in kenan an kashe shi a wannan yaki aw yarji'uhu ila maskanihi ko kuma Allah ya dawo da shi zuwa mazauninsa gidansa allazi kharaja minhu wanda ya fita daga cikin shi kenan in har Allah bai kaddara masa mutuwa to Allah zai dawo da shi ma'amana da mina ashirin auganima tare da abin da ya samu na lada auganima ko kuma ganima da lada an gane ko in ma in ba a samu ba ganima to an samu ladan jihadi in an dawo gida ko kuma a samu lada da ganima shine ya ce auganima ko kuma ganima kenan a nan ajirkin kai ne zaka hararo shi kenan au ganimatin wa ajir ko a samu ganima da lada tunda an riga an ambata ma shi ladan daman tabbas ne kenan ita ganima in an samu kenan ko a samu ganima da lada ko kuma a samu lada kenan in har ba a samu ganima ba to wannan hadisi shi ma yana ƙara tabbatar mana halaccin wato ganima an gane ko ganima ta yaƙi wanda kuma wannan yana ƙara tabbatar mana cewa sharaɗin wato samun wannan alkawari da Allah ya shine tsarkake niyya ya zamanto mutum kawai abin da ya fitar da shi shine yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah don haka duk wanda ya fita da wata manufa ba wannan ba to ba shi da ladan jihadi a gun Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda hadisin abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda yake cewa su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anir rajuli yuqatilu shaja'atan wa yuqatilu riya'an wa yuqatilu hamiyatan ayu zalika fi sabilillah faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya dangane da mutumin da yake yaki domin nuna jarumta da sadaukanta da wanda ke yaki wato domin shine nuna jiji da kai da wanda kuma yake yaki wato domin neman nuna matsayi cewa shi jarumi ne aka tambayi manzan Allah wai a cikinsu wane ne ke yaƙi saboda Allah manzan Allah sai ya ce man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya duk wanda ya yaƙi abokan gaba domin kalimar Allah ta zamanto ita ce madaukakiya manzan Allah ya ce fa huwa fi sabilillah wannan shine ke yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah don haka anan ya ce la yukhrijuhu illa al-jihadu fi sabilihi ba abin da ya fitar da shi daga gida kawai sai yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah wata sidiku kalimatihi kuma don gaskata kalimomin Allah to Allah ya lamunce masa shigar da shi aljanna in har ya samu shahada a wannan yaƙi ko kuma ubangiji ta'ala ya dawo da shi gida tare da abin da ya samu na lada ko kuma ganima da lada sannan hadisi na gaba hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari ya ce gaza nabiyyun min al'anbiya wato wani annabi daga cikin annabawan Allah wato ya yi nihin fita yaƙi an gane ko? gaza anan ma'ana ya yi nihin fita yaƙi kamar yadda can ubangiji ta'ala ne yake faɗa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati ba in kun tashi ba in kun yi nihin tashi zuwa sallah fagsilu wujuhakum al-aya haka yace fa idza qara'ta al-qur'ana ba in ka karanta ka gama zaka ce wannan zaka ce a'udhu billahi in kai nihin karanta al-qur'ani shine yace gaza nabiyyu min al-anbiya wani annabi daga cikin annabawan Allah yayi nihin fita yaki wannan annabi kamar yadda wata riwaya ta bayyanar da shi shine Yusha ibn Nun Yusha ibn Nun kuma alƙaryar da ya fita takanas domin ya je ya buɗa ta da yaƙi shine wato birnin Qudus Ubangiji ta'ala ya umarce shi to shine lokacin da ya yi niyyar fita yaƙi faƙala ne kaunihi wato sai ya faɗa ga mutanensa jama'arsa sai ya ce da su la ya ni rajulun malaka buba amra'a wa huwa yuridu an yabni biha wa lamma yabni biha yace duk mutumin da ya mallaki gaban mace ma'ana ya yi aure yana nihin shiga ɗaki da matar amma bai shiga ɗaki da ita ba ya ce kar ya bi an gane ko mutumin da ya yi sabon aure za a kawo amarya amma ba a rigai aka kawo ta ba ya ce kar ya bi na biyu sai ya ce wala ahadun bana buyutan ya ce ko mutumin da ya gina wato ɗakuna ya gina ɗaki walam yarfa su kofaha yana shirin rihe ɗakin amma bai rihe ba gini ya kai ya tashi kawai abin da ya saura rihe to amma bai samu damar da ya rufe ba ya ce to shi ma kar ya bi ne na uku sai ya ce wala akaru ya ce ko mutumin da ishtara ganaman au khalifat ya sayi kananan dabobi ko ya sayi wato taguwa mai ciki wa huwa yantaziru wiladaha yana jiran aihuwarta yau ko gobe yace shi ma kar ya bi ya ware waɗannan mutane uku daga cikin sojojinsa kenan duk wanda aka same shi da wannan ya siffanta da wannan sifa to baya cikin jama'ar da za su fita yanzu na farkon mutumin da ya aure ana jiran kawo amarya kuma ba kawo ta ba ka san koda ya fita fagen daga hunku ne tunanin shi ba a nan ba yake an gane ko tunanin shi ba a nan ba yake saboda hankalin shi ya rarrabu ba yadda za a yi ya tsaya wato ya yi wani abin a zo a gani to haka mutumin da ya tada daki abin da ya rage rihi kawai kuma bai riga bai rihi musamman ma a irin wancan lokaci nasu misali a ce ginin laka ne kasan hankali ya fi tashi a kan in gini na siminti ne shi yasa masu wannan suke cewa ginin siminti shine na talaka amma ginin laka wannan shi na mawadaci saboda me yasa shi in aka fara sai an kai in ba a kai ba to a tabbata asara ce a kai shi ko ginin siminti bakin inda ka dora sai lokacin da ka samu hallo kuma ka zo kai gaba misali yanzu in a ce ginin laka ne mutum ya daga abin da ya kasance abin da ya rage masa rihi musamman a wannan lokaci gabatowar damuna inda za ka zauna da shi in magana goma zai maka wannan magana sai an samu shidda ko bakwai wannan magana tunanin shi kawai anan yake to musamman ma a irin wancan lokaci nasu daman duka ba a kai ci gaban irin waɗannan gine-gine da za a yi da siminti da waya da sauransu shi yasa ya ce duk mutumin da kenan ko mutumin da ya riga ya daga gini dakuna kenan abin da ya rage rihi bai rihi bai ce shi ma kare bai ne me yasa saboda shi ma tunanin shi ba hankalin shi ba a jikin shi bai yake ba yadda za a yi ya zage a fagen daga ya yi yaki kamar yadda ya dace na uku sai ce mutumin da ya sayi dabba mai ciki an gane ko tinkiya ko akuya ko saniya in aka ce khalifati jami'i ne na khalifa khalifa taguwa mai ciki yana jiran aihuwarta bata aihu ya ce shi ma kare bi ka samu wanda yake makiyayin dabobi in kuka zauna da shi iya zancen shi kawai abin da zai maku shi ma tunanin shi yau gobe yau gobe in ya fita ya dawo gani yake ta aihu ko bata aihu ba hankalin ana yake to shi yasa a nan malamai suka ce duk wani al'amari muhimmi na jama'a to ya kamata a tsaya a bincika a samu mutum wanda yake ba shi da wasu abubuwa na rataye-ratayen duniya waɗanda suka mamaye zuciya a samu wanda zuciyar shi a wanke take a kakkaba take babu wasu abubuwa da suka dame shi suka wani wannan shine zai iya kawo abin a zo a gani amma duk wanda ya kasance akwai wani abu da ya allaka ta allaka da zuciyar shi na tunani na daba to in aka ba shi al'amarin jama'a al'amari muhimmi ba yadda za a yi a ga yadda ake so saboda daman ita zuciya sai in tunani na ko'ina tunaninka ya haɗu wuri ɗaya to gabbai za su yi ƙarfi akan duk wani abu da aka sa gaba amma matukar tunani ya karkasu to gabbai za su yi rauni ba yadda za a yi mutum ya zartar da abu kamar yadda ya dace to shine hikimar shi wannan annabi ya ware waɗannan daga cikin waɗanda za su fita fagen daga shine sai ya ce fagaza wato sai ya fita yaƙi da duk jama'arsa banda waɗanda suka siffanta da waɗannan sifofi guda uku fadana min alƙaryati salata la'asri au qariban min zalik sai ya kusanci ita wannan alkarya da yake so ya shiga da yaki a daidai lokacin sallah ta la'asar ko kuma abin da ya kusa da haka an gane ko kuma bayan la'asar ma'ana rana ta je fadawa kamar yadda yake cikin wata riwaya faƙala shams sai ya faɗa ga rana ya kalle ta ita kwa ta karkata so take ta fada sai ya ce da ita innaki ma'amura ya ce ke rana ke ma ho umarninki aka yi wa ana ma'amurun ni ma wannan yaƙi sa ni aka yi illa kasancewar ita umarni na rana horewa ce ubangiji ta'ala ya hore ta ya seta ta akan wannan tsari na tafiya shi kuma umarni nashi shi kuma wannan kallafa masa ne aka yi dole ne ya ce bambanci akwai ihtimalin cewa a hakika ya kalli rana ya mata wannan magana kuma ubangiji ta'ala mai iko ne akan ya ji yadda ita abin da shi wannan annabi ya faɗa an gane ko kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa rana in ta je ta fada takan yi sujada ne ga ubangijinta sai an ba ta izinin dawowa tashi sannan kuma take tashi sannan ta dawo to haka duk wasu abubuwa waɗanda suke jamada abu ne mai sauki abun Allah subhanahu wata'ala ya ba su fahimtar abin da za a faɗa ko kuma ikon ba su damar su yi magana to shine anan ya kalle ta yi mata magana ko kuma kasancewar a nan abin ne ya sauwara shi a cikin zuciyar shi da tunanin shi ya mata magana ya ce innaki ma'amura wa ana ma'amura shi ne a nan sai ya ce allahumma habis ha alaina ya ce ya allah ka tsida mana ranar ya allah ka tsida mana ita fahubisat sai aka tsaida masa rana hatta fataha Allahu alaihim sai da Allah ya bashi galaba akan makiya ya shiga wannan alkarya wasu malamai suka ce wato dawowa aka yi da ita baya ko kuma tsaida ta aka yi cak har sai da ya gama wasu suka ce a a cikin tafiyar tata ne aka sanya mata jinkiri dukkan dai wannan yana iya kasancewa Allah mai iko ne akan haka illa kasancewar na ƙarshen sanya mata jinkiri shine malamai suke ganin cewa ya ɗan furin shayi ma'ana a ɗan kenan jinkirta tafiyarta har aka kai lokacin da ya buɗe a karyar da yaki wanda wannan kuma wato shi kadai ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake ba da labarin cewa inna shamsa lam tuhbas li basharin illa li yusha ibn nun yace babu wani dan adam da aka taba tsida masa rana manzo Allah yace in banda yusha ibn nun shi kadai ne ubangiji ta'ala ya tsida masa shi ma yace a cikin kwanukan da wato ya yaki baitul maqdis kenan ya yaki birnin Qudus da yake famar shiga birnin Qudus shine a wannan hadisi kamar yadda manzo Allah yake faɗa shine yace fa hubisat hatta fataha Allahu alaihim aka tsaida masa rana hatta fataha Allahu alaihim yace har sai da ubangiji subhanahu wata'ala wato ya buɗa musu ma'ana wannan alkarya suka shiga wani dan uwa yake bani labarin yace sun halarci maulidin wani shehi daga cikin shehunnai a Maiduguri hadari ya gangam yayi baki yake gaya ma abokin sai yace musamman inda dare ya wana sai aka ce musa a jama'a kowa ya tsaya shehu ya yi addu'a ya dar mai girgiji yau zuwa da zuwa jima kawai ruwa sai ya keci girgije ya ƙi ruwa to ba mamaki masu irin wannan da'awar su ce su tsaye da rana a yau to maza Allah ya ce mana babu wani wanda aka tsaye da mushi rana dan adam ya ce in ban da yusha ibnu shi kadai ne a cikin annabawan Allah Allah ya tsaye da masa don haka wannan kissa ta cewa annabi suleiman alaihi salam da ya ce rudduha alayya faɓafika mashan bisulki wal anab a magana wadda take mafi rinjaye ta magabata tafsirin wannan aya dawakan su ne aka dawo masa ba rana bace ba aka dawo mishi da ita baya tunda ana maza Allah ya takaita ya ce babu wani dan adam da aka tseda masa rana in banda yusha ibnu nun shi ne a nan sai ya ce fajama alaganaim lokacin da ya gama wannan yaƙi sai ya tattara ya sa aka tattara ganima gaba ɗaya faja'at ya'anin nar wato wuta sai ta zo lita a kula don ta cinye wannan ganima falamta ba amha wuta da ta sauko sai ta kici sai ta koma gefe wanda alama ce Allah ya sanya ma duk wasu annabawa da suka gabata in sun yi jihadi duk abin da aka tattara na ganima to ba sa cin komai a cikin wannan ganima haramun tattara ganima aiki wuta take saukowa daga sama sai ta cinye ta kone wannan ganima gaba ɗaya wannan ita ce alama da take nuna Allah ya karɓi wannan jihadi nasu kamar yadda waɗanda suka kafirce ma Allah suke kalubalantar manzon Allah suke cewa wai in har annabi ne na gaskiya su yahudu suke faɗa shine wani ta'ala yake cewa allazina qalu inna allaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar wai suka ce wai Allah ya musu alkawari babu wani annabi babu wani manzo da za su yi imani da shi sai ya zo musu da wata ibada kamar yadda alamar cewa in Allah ya karba wuta take saukowa daga sama ta lashi suka ce sai yin manzan Allah ya musu haka ba za su yi imani da shi matukar bai haka ba za su gaskata shi a matsayin manzo allazina qalu inna allaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar to shine anan da aka tattara ganima wuta ta sauko daga sama li ta'kulaha dan ta cinye ganimar falam taqamha wuta sai ta kici ta koma gefe faƙala sai shi annabin ya ce inna fikum gululan ya ce ya ku jama'a ta ya ce lalle a cikinku akwai ƙwange ma'ana wani ya yi ha'inci ya ɓoye wani abu na ganimar yaƙi idan aka ce gulul shine ƙwange ɓoye wani abu daga cikin ganimar yaƙi wanda kuma wannan ya faɗaɗa akan duk wata dukiya ta jama'a da mutum zai sace ya ɓoye to wannan ana kiran shi gulul ubangiji ta'ala ya faɗa wa ma kana li nabiyyin an yahu wa man yaghlul ya'ti bima qalla yawmal qiyamah shine yace inna fikum gululan lalle a cikin ku akwai kunge ma'ana wani ya koye wani abu na ganima annabin yace fal yubayi ini min kulli qabilatin rajulun a cikin kowace kabila a samu mutum daya ya zo yayi mubayi'a da ni ma'ana ya dora hannun shi akan nawa a cikin kowace kabila kenan adadin kabilun da suke tare da shi a cikin wannan runduna ya ce a kowace kabila a samu mutum ɗaya zo ya yi mubaya adadi jama'a suka zo ana mubaya da shi kowa ya zo ya dora hannu ya wuce daga cikin kowace kabila falazikati yadu rajulin biyadihi sai aka samu hannun wani da ya dora akan hannun annabin sai ya dabki ya liƙe faƙala sai ya ce fi kumul gulun ya ce cikinku wannan ƙabila ya ce akwai kwange a cikinku wasu sun ɓoye wata ganima ta yaƙi don haka sai ya ce faliyu bayi ini ƙabila tuka ya ce ƙabilar ka gaba ɗaya su zo su yi mu baya adali ƙabilar shi suka zo ɗaya bayan ɗaya suna mu baya da annabin falazikati yadu rajulaini aw salasatin biyadihi sai aka samu hannun mutum biyu ko kuma mutum uku sai suka liƙe da hannun wannan annabi faƙada sai ce fi kumul hulul lalle a cikinku akwai ƙwange ma'ana kun ɓoye wani abu suka ce ƙwarai ku haka ne faja'u bi ra'si bakaratin min zahabi sai suka zo da wani kai na saniya kan saniya na zinare suka zo da shi da sun je sun ɓoye suka je suka ɗauko kan saniya na zinare fa uha suka zo suka aza akan sauran ganimar aka hada manzon Allah ya ce fa ja'atin naru fa akalatha wutar sai ta zo gaba ɗaya ta cinye wannan ganima wanda rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala game da wannan al'umma ubangiji ta'ala sai ya koye kaga su wannan abun kunya ne gaya dai a ce cikin gaya waɗanda suka ɓoye abun sai da suka fito to amma cikin ita wannan al'umma saboda rahama ta ubangiji subhanahu ta'ala game da wato ita wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ma ka boye to kai da Allah kenan a can kwa haɗe amma su in aka samu in aka ajiye to duk yadda za a yi sai an hudo wannan abun ba in dai ba a hudo ba wuta ba za ta ci ba in dai ba a hudo ba kaga wutar ta koma gefe dole sai da aka ba hanyar da aka huddo su wane ne suka ɓoye sannan aka zo aka dora sannan kuma wutar ta zo ta lashi shine maza Allah ya ce faja'atin naru fa akalata wutar ta zo ta cinye wannan ganima maza Allah sai ya ce thumma ahallallahu lana al-ganaima sannan mu Allah sai ya halitta mana ganima ra'a ba'afana ubangiji ta'ala ya ga raunin mu wa ajizana wato da gajiyawar mu fa a halana sai Allah ya halatta mana saboda muna da rauni muna da gajiyawar mu wannan al'umma ubangiji ta'ala sai ya halatta mana ganima wanda wannan hadisi kenan yana tabbatar da cewa halatta ganima ta yaƙi yaƙi banta ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da al'ummarsa duk annabawan da suka gabata Allah ya shar'anta musu jihadi yin jihadi to amma abin da ya shafi ganima to Allah ya haramta musu sai dai ganimar abin da ya shafi kamar misali bayi da mata an gane ku da yara wanda ake ribatowa wannan su ba sa ciki amma duk wani abu na dukiya dole tattara shi za a yi amma suna da bayi kuyangi suna da kuma abin waɗanda suke bayi waɗanda suke musu hidima wanda kuma ta hanyar jihadi ne aka same su su wannan ba sa ciki amma duk wani abu na dukiya tattara shi za a yi wuta ta sauko ta cinye in kuma ta ƙi ci kenan kuma dole a bincika a hudu abinda aka ɓoye a haɗa mata sannan ta lashe shine alamar da ke nuna Allah ya karba nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك